نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتحنن على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin takwas da wata na rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da talatin daidai da wata na ɗaya watan yunayir miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u waddawa na malamin musulunci abi abdullah al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan a wannan unguwa mai tarin albarka yau za mu tashi halka ta uku kuma darasi na na uku muna daidai gabar da malam yake faɗa yace faqad fa akhbara anna al-jahla da'un wa anna shifa'ahu as-su'al haka ne masha Allah mun karanta ayar وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ملائكه cewa وقد اخبر سبحانه عن القران انه شفاء حقيقه الله سبحانه وتعالى sarki ya tabbatar masa ya bada labari anil qur'an game da sha'ani na alqur'ani mai girma annahu shifa cewa shi alqur'ani waraka ne mai abun da kansa Allah subhanahu wataala shine wanda ya bada labari da kansa yake cewa alqur'ani waraka ne fa qala ta'ala sai Allah madauki sai yake cewa walau ja'alnahu qur'anan da musu Allah mun ga dama muka sanya wannan alqur'ani ajamiyan watan da yare na ajamanci wanda ba larabci ba laqalu da kafirai sun faɗa ko masu inkarin addinin musulunci sun ce laula fussilat ayatuhu me yasa dan mi ba a bambanta ayoyinsa ba ba a rarrabe ayoyin shi alqur'anin ba ajamiyyun wa arbi sai ya wani sashe ya kasance da yaran ajmanci wani sashe kuma ya kasance da yare na na larabci sai Allah ce kulka ce da su huwa lil ladina amanu shi fa alqur'ani ba zancen yare ba ake yi a'a lillazina amanu na wa'inda suka yi imani da Allah subhanahu wataala ne duk wanda yayi imani da Allah kowane irin yare yake magana da shi to alqur'anin nasa ne ba kasancewar ku ba larabawa kadai shi zai sanya shine sikimar sanya alqur'ani ya kasance ba larabi a'a ba wannan shi bane Allah ya kalla abinda Allah ya kalla mun yi bayanin cewa saboda lugha ce ta fasaha akwai akwai abin da ake kira fasaha a ciki tana tattare da balagat shi yasa malaman balaga suka rubuta littafai akan albalagatul qur'aniyya qur'ani yana take da balaga sai da za a yi magana kuma sai a ja hankalinka akwai asalib albalaghiyya fil qur'an mutanawwi'a wani uslubi zaka ji an ce maka uslubin ne intiqali ana take wani zance kai tsaye sai Allah ya kace wannan zancen sai a kawo wani zancen kuma sai an je gaba sai a tarbo wannan zancen ba abin da ke da yake da irin wannan ai fasahar sai larabci shi yasa Allah ya istimali da ya istimalin abun nan yayi amfani da harshen larabci kasance kasance harshen alqur'ani mai girma sai Allah ce hudan shi alqur'ani gaba ɗayansa shari'a ne gaba ɗaya alqur'ani watan shari'a ne alqur'ani shi dukkaninsa shari'a ne sannan Allah ce wa shifa kuma waraka ce alqur'ani waraka ce da rashin lafiya na zuciya da kuma rashin lafiya na gangar jiki wa qala Allah yake cewa wa nunazzilu min alqur'ani muna sabkarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda yake waraka wa rahmatul lil mu'minin sannan kuma shi alqur'ani rahma ce wa masu wasu imani malace wa min mina da Allah ce wani nazilu min alqur'ani wannan mimkin malace hahuna li bayanil jins la litab'id wannan wannan min anan tana bayanin jinsi ne kusa akwai abun akwai irin min aljinsiya irin la aljinsiya misali sai ka ce la rajula fi dari nan la nafiya lil jins ce la rajula fi dari ba jinsin namiji a cikin gida kallar namiji babu amma dai akwai mace a ciki wannan shege ce ma la annafiya lil jins ko mun fahimta la annafiya lil jins in kace lamra'ata fi dar ba jinsin mace a cikin gida amma dai akwai wasu mutane akwai wasu halittu daban akwai mutane amma jinsin mace babu wannan ta kore to ita ma wannan min huna tufid watan tufid al bayan al jinsiyya ai kulluhu shi gaba da alqurani baki daya ba wani sashen bane yake waraka ai gaba ɗayan alqurani shi jinsin qur'anin gaba ɗayan sa watan waraka ce malati lalit tab'id ba tana tab'idi bace kamar at-tab'id abin da ya shafi tana tana kebance wasu ababe ba ta kebancewa bace fa innal qur'ana kulluhu shifa malike cewa alqurani dukkanin sa shifa'un waraka ne alqurani gaba ɗayan sa waraka ne kama qala fil ayati al-ukhra kamar da Allah ya faɗa a aya ta daban fa huwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli wash-shakk war-rayb shi alqur'ani shifaa'un waraka ce lil qulubi da zukata alqulub jam'u qalb alqur'ani waraka ce da zukata min da'il jahl daga rashin lafiya na na jahilci ashe duk jahilcin mutum duk sakarcin mutum in ana karanta masa alqur'ani to zai samu waraka shi yasa Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba Allah shine wanda suka da mafi kyakkyawan labari sai ce ni wani irin littafi ne wanda a cikin sifarsa taksha'iru min ujuludil ladina amanu zukatan aywatan fatin masu imani suna yin laushi sannan kuma tun a alamfal yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ana ƙara karantawa in akwai imani da mutum yana ƙara samun imani ne ina fatar mun fahimta shi yasa lokacin da suka Qurayshawa suka suka fiddo khatibikin su Suhayy akan yazo ya yayi yayi munazara da Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya karanta masa alqurani sai ya koma yace bai da abun fada yace wallahi wancan zancen ba tsara shi ba na mutum bane ba mutum bane yafi karfin hankalin mutum duk shi yasa Allah subhanahu wataala ya tahaddi wa kafirai quraishawa cewa in suna iyawa fa atu bi ashri bi ashri ayatin min mithlihi kuzo da aya goma in kuna iyawa akai goma basu iya ba qur'anin Allah ya ce kuzo da shi basu iya ba sai Allah ce kai aya dai su kawo basu kasa sai ce qul la inijtama'ati al-insu wal jin ala ayyatu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da za a tara masu fasahar duniya aljanu da mutane Allah ce ba za su iya kawo kwatankwacin ba kawo Qur'ani ba kwatankwacin sa ba za su iya ba haka shi alqur'ani wato waraka cewa alqulub zukata duk wata zuciya da take da matsala to ana karanta mata Qur'ani ne sai ta samu ta samu waraka da ikon Allah subhanahu wataala washak haka Qur'ani yana magance rashin lafiya ta shakku kwankwanto warraibi da kuma abin da ya shafi wato kwankwanto a cikin a cikin da yake abu ne da matsala ce ta ta zuciya da shakka da jahilci duka qur'ani yana magancewa sai malam ce falam yunzilullah falam yunzilullah subhanahu wa ta'ala minas minas samai shifaa'un قط أعم ولا أنفع ولا أعزم ولا أنجأ في إزالة الداء من القرآن ما لتي فلم إذا كجا أنك ولم أقول كرات اللاربتي تفيد النفي تنا أمبالين كوري واتي حرف النفي شيس الله تي لم يلد ولم يولد أباي شي الله بأيه شبا كما بيحيفا با يا كوري غباري حيفوا tufid tufid an-nafi al-abadi anan ko mun fahimta har lan tufid an-nafi ce shi yasa in ta shiga cikin fi'ili mudari take daure sa lam idan ta shiga cikin fi'ili mudari sai zaman to majzumun bi bilam mun fahimta ko shi ne malaki cewa falam yunzilillah nan yunzil sai aka ce yunzilillah dalili iltiqa'u sakinaini eh lam kamata ya ce ta dauki tsauri sukuni to kuma ga sukuni nan kuma ga sukuni a farkon Allah naka ba zai karanta ba ayyata ta'arud an iltiqa'u sakidaini sai kai mata kasara ga ce falam yunzilillah falam yunzilillah subhanahu wa ta'ala shifaan amma wala anfa'a wala a'zama wala anja fi izalati da'i min alquran da dai Allah subhanahu wa ta'ala bai sabkar da shifa'un wata irin waraka wata waraka ba attu da dai wanda wannan waraka am ta hade wala anfa'a kuma take da amfani wala a'azama take da girma wala anja take da ƙarfin tasiri shine anja take da tasiri ƙware da gaske fi izalati da'i agun gusar da cuta min alqur'ani fiye da alqur'ani ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala a cikin warakar da yake sabkarwa magani da Allah yake sabkarwa tunda Allah baya sabkar da cuta sai da maganinta a cikin dukkanin wayannan magunukan ba wani magani da yake ga magari magani ne na komi sha kundu sannan kuma wannan maganin ya hade komi da komi kuma yake da girma da karfin tasiri da wanda yayi amfani da wannan magani kamar da mutun yayi amfani da alqur'ani mai girma shi alqur'ani shine sha kundu a wajen a wajen magani malaci wa qad thabata fi sahihaini ya tabbata a cikin as-sahihaini littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim alaihi ma rahmatullahi ta'ala min hadisi Abi Sa'id daga hadisin Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda qala yake cewa in talaqa nafrun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi safratin safaruha wasu daga cikin sahabban manzon Allah in talaqa sun tafi nafarun wasu jama'a idan ka ce an-nafru ana nihin wato jama'a daga cikin sahabban annabi sun yi tafiya fi safaratin a cikin wani bulaguro wanda safaruha suka yi ta hatta nazalu ala hayyin suna tafe ga su a hanya suna tafiya har sai suka zo ala hayyin akan wata kabila ala hayyin akan wata kabila min ahya'il arab daga wata kabilun larabawa suna tafiya suka zo da wata kabila daga cikin kabilun larabawa fastadha fastadha fastadafuhum sai suka nemi da su sabke su a matsayin baki su shine istidafa ka sabke mutun ya zai bakunta a gunka shine al-istidafa eh idan domin ad-dayf shine bako mustadif kuma wanda ya sauke bako mustadif wanda wanda ya sauke bako to fastadafuhum sai suka nemi da su sauke su a matsayin baki su ba su hurin kwana har gari ya waye fa abau an yudayyifuhum sai suka ki da su ba su gurin gurin kwanciya balantana su taimaka musu da da mi da abun da za su ci ba ko za su sha domin bako yana da haƙƙi akan wanda ya sauka a agun su malai sai da bice faludi ghasayyi faludi ghasayyi zalikal hayy aba sayyidin khudri ke cewa sai kunama ta halbi shugaban wannan kabilar faludi ga sai kunama ta halbi shugaban wannan kabilar fasa'aulahu bi kulli shay'in sai suka yi masa duk abin da ya kamata a yi don ya samu lafiya la yanfa'uhu shay'un ba abin da ya amfane sa duk abin da aka yi na ga ya samu lafiya to abin ya tutura bai same ta ba faqala ba'duhum sai wasu daga cikin su suka ce law ataytum ha'ula'ir rahat me yasa ba za ku je ma wa'ancan arrahatu ba wa'ancan jama'a idan kaje an ce arrahatu abinda ba su kai goma ba ma duna al'ashar jama'a da ba su kai goma sai a ce musu arrahat in sun kuce kuma goma sai su zamanto ko annafar ko kuma su zamanto ko su zamanto mi eh na'am in suka wuce goma ko alwafdu eh na'am ko aljama'a ko bakin da suka zo suna idan sun sun wuce goma sai a kira su da alwafdu alwafdu in sun wuce goma to malike cewa abasi da ke cewa law atetum haula'ir rat suka ce ina ma kun zo ba wa'ancan jama'a da basu kai goma ba alladhina nazalu wal suka zo suka sabka agunku har kuka kore su la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay tayu wataƙila tayu la'alla litaraji wataƙila an iya samun wani abu na magani agun wasu daga cikin su basu yi wasa ba saboda ogan su ne aka ya samu matsala shugaba ne gaba daya fa'atawhum sai suka zo musu faqalu sai suka ce ayyuhar rahat ya ku wa'annan tawagar inna sayyidana lodiga lalle mu mu shiga cikin wata jarabawa ta kunama ta halbi shugabanmu wasa'ina lahu bi kulli shay'in kuma iya kokarin mu dan samar masa da lafiya amma abun bai yi ba la yanfa'u ba abun da ya amfana da shi fa hal inda ahadikum minkum min shay shin ko an iya samun wani abu na magani daga ɗaya daga cikin ku faƙala ba'duhum sai wani daga cikinsu ya ci nan faƙala ba'duhum wani daga cikinsu ya ci wallahi na'am eh ya ce ƙwari daga sai ko ba magani ba ya ce akwai mai magani amma wallahi inni la ulqi ya ce ni kan ba zan je ba ita wada walakin wallahi istadafnaku falam tudayyifu da dalili saboda mun nemi ku sauke mu a matsayin baƙin ku kake to tunda haka ne cin tuwon kishi yaran ko ne e kamatu dinu tudami yadda kuka yi wannan ma zamu zamu rama magani kan akwai mun nemi ku sabikar da muku kiya da haka fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan ni bazan je in yi i masa magani ba face sai kun sanya mana wata jinga sai mun yi jinga da ku tunda dai kun kiyi mana ku saukar da mu dan Allah to yanzu kan bukata ta kama mu ma zamu sayar da farashin mu ko mun fahimta fasalahu huma ala qati'in min al-ghalam abasa yake cewa sai suka yi sulhu suka daidaita da su akan wasu qati'in min al-ghalam wasu garge na na awaki ko na tumaki fantalaka sai wannan mutumin ya kama hanya ya tafi yatfulu alaihi yana tofi a kansa yana tofi shine yatfulu alaihi yana tofi a kansa ويقرأ ينا كرنت الحمد لله رب العالمين ينا كرنت سورة الفاتحة كنان فكأنما نشط من إقال من إقال أبا سيدي كتوا كمر دي أم بني صدق بيبيا شيني فكأنما نشط من إقال كمر دي أم بني صدق وتد بيبيا دائرة تكين تيونس كمر ونن كل بولي شيني أكي سيوركي فانطلق يمشي وما به قال بحث sai gashi kawai ya tiye mirmije ya tashi yana tafiya wa ma bihi qalaba ba wani ciwo ta tare da shi ya an yi mi an yi magani kenan alqur'ani ya mi yayi aiki fa awfahum ju'lahum sai suka cika suka musu alkaud suka yi na jingar su allazi salahuhum alai war suka yi yarjejeniya akanta fa qala ba'duhum yana zawwa ga tumaki ya zo da su ya da shi kadai ya dawo da tumaki abokanan tafiya suna ganin haka sai suka ce to tunda haka ne iqtasimu araba eh kada aje gaba ta zan matsala araba ba kowa nashi kowa ya rike nashi ko kun fahimta fa qala allazi raqa sai wanda yayi ruqyan yayi karatun yace shi wanda yaje yayi wannan karatun sai yace la naf'al ba za mu aikata ba rabokan ba za mu raba ba حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان har sai mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bashi labarin abin da ya faru fananzura bima ya'muruna e fananzuru bima ya'muruna sai mu diba mu jira da mi manzon Allah zai umarce mu mi annabin Allah zai faɗa akan abin da muka yi to tunda wannan abu ne da muka yi wanda ba shawarar annabi a ciki ba kuma bai yiwa gare mu mu masu imani mu yi abu gaban kanmu wannan abun bai halitta gare mu to face sai mun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aga in yanzu ne ai tuni ake sama da fadi da abun ko tuni ake sama ba a ma zantar shugaba ba a ta zantar shugaba aga suna kimanta mi shugabanci wannan hadisi na kata da mu kimanta shugabanci da muhimmancin sa a san cewa in aka sanya mutun jagora ba a banza bane ba a jagoran tafi na je kana yi malan ga sunan faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu zalika sai suka bayyana manzon Allah labari mu fa mun tafi a kabila kaza mun neme mu su sabkar da mu suka kiya wannan ya sanya muka zo bakin gari muka zauna kaji kaji abin da ya faru suka zo da bukata muka ce mu kuma ba za mu yi ba tunda ba su yi mu ba za mu yi ba sai sun ba mu sai an yi jinga wannan ne yasa sai muka je kuma ga abin da na karanta kuma Allah ya ba su lafiya fa zakaru lahu zalika sai suka baiwa manzon Allah labarin duk abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe kuma an ce a raba ma suka ce ba za a raba ba sai an zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabin Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya ya akai kasancewa Fatiha tana warkarwa shine ma'anar wa ma yudrika annaha ruqya waye karantar da kai ya ake ka gano cewa tana warkarwa thumma qala sai manzon Allah yace ad asabtum haqiqan kun yi daidai haka da kuka yi kun kyauta eh haka da kuka yi cin tuwon kishi yaran ko ne to haka da kuka yi kun kyauta iqtasimu quraba kayanku wadribu li ma'akum sahama ni ma afi domin nawa kasan mun bayyana go yace kada asabtum kun kyauta iftasimu kuje ku raba amma wadribu li ma'akum sahma ni ma afi domin nawa kason a cikin a cikin wannan kuma suka fi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasa kason wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim su fitar da shi wanda suka cikin malaman ruqiya suna ladewa ta wannan hadisin suna yi da suke so suna ladewa bayan wannan hadisin suna suna suke so alhali wannan hadisin na karantar da mu cewa ita ruqyan kanta ba ta yin tasiri sai da sai da ikhlasi sai an yi abun dan dan Allah kuma farkon daman ba kudin bane aka sa gaba sai sa wasu malamai suna ganin kuskure ne dan zaka yi ruqya kace sai an baka kudi kuskure ne kuskure ne saboda hadisin Anas zake yake cewa duk wanda dan uwansa yazo gun taimako neman taimako gunsa to ya taimaka masa inda halin taimaka masa annabin Allah ya ce taimaka masa man istata'a an an yanfa'a akahu falyaf'al duk wanda yake da damar taimakon dan uwansa manzo Allah ce yake duk wanda yake da dama in dama ta samu taka taimaka ma dan uwanka to annabin Allah ya kake wasa da wannan damar taimaka masa domin inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimaka ma bawa matukar bawa yana cikin taimakon taimakon dan uwansa sannan kuma a wannan hadisi yana nuna cewa ba laifi idan kai aiki irin wannan na ruqya aka doki a baka baka karba amma tun farko ayi jinga to ya saba ma manhaji kuma wani bincike da malamai suka yi shine kaf cikin sahabban annabi baki da ya sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabi da ya dawo gehe ya zata shi sana'a ta ruqya babu babu kaf sahabban annabi ba wanda ya gema wai koma gehe yace shi shi yanzu kawai bai bai da shago kawai ruqya zai dinga yi ko zuwa dinga bugan hancin ku babu shi saboda ai yanzu ruqya kusan ta koma bugan hanci ake yi a zo ayi jinga da kai karatu ɗaya biyu abun bai kuma bai yi ba daman hadafin ba Allah bane ke ciki so ake a tara kuɗi shi yasa wani lokacin sai a tayi babu tasiri ba ta tasiri duk abun da aka kulla ba dan Allah wallahi ba zai tasiri musamman harka ta alqurani idan kana son ka ga sha da warkewa to ya zamanto abun dan Allah akai to Allah ya taimake mu da yidan shi Allah ya taimake mu da yidan shi malati faqad asara hadha da haqiqan wannan magani asara hadha dawa'u fi hadha da wannan maganin yayi amfani yayi tasiri a cikin wannan rashin lafiya sai da aka karanta masa Fatiha kuma gashi ya ya samu sauki kamar an bude kamar an bude mi igiya kulli na kai da igiya kamar an bude haka ya tashi ra tafiya wa azalahu kuma wannan maganin ya gusar da wannan rashin lafiyar ta ta kunamar ta cize sa ka allam yakun kamar dai bai taba kasancewa ba kamar dai bai taba kamuwa da rashin lafiya ba malai ce wa huwa ashalu dawa wa aisaruhu yin magani da alqur'ani ko neman waraka ta hanyar alqur'ani shine ashal mafi sauki magani sannan wa aisaru kuma fi saukin da kamata mutum su rika alqur'ani in zaka rika to malam baka bukatar sai ka ta fama da da ganin doktoci saboda akwai duk abin da kake tsammani na rashin lafiya to wallahi alazim akwai maganin sa cikin alqur'ani alimahu man alima wa jahilahu man jahila eh wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba amma warakakan akwai a ciki mala yace walau ahsana al-abd at-tadawi bil fatiha la ra'a laha ta'thiran 'adiba fi shifa walau ina ma a ce ko da za a ce bawan Allah zai kyautata at-tadawi yin magani bil fatiha ta hanyar karanta fatiha la ra'a laha ta'thiran 'ajiba mala yace da kaga abin mamaki kware da gaske fi shifa'i wajen warkarwa da a ce mutun zai rike fatiha ya dinga magani da ita to da kaga abin mamaki a cikin a cikin wannan karatun yace wa makastu bi makkata yace na zauna a makka mun karanta a tarihin sa akwai su da zuwa yawan zuwa aikin aikin haji yana yawaita zuwa aikin haji kuma akwai asrar kware da gaske daga cikin sirrin zuwa yawan zuwa aikin haji da suke yi su magabata saboda can ne gindin maganin yake eh can ne gindin maganin yake za su je su sha su sha ruwan zamzam su roki Allah kuma duk abin da ka sha duk addu'ar da kai bayan ka sha ruwan zamzam duk abin da ka roki Allah to annabi ce ma'u zamzam lima shuribala da manufar da ka sha to da wannan abin zai tasiri akan ka in ka sha da niyyar ka hadace Qur'ani gwada ka gani za ka samu dacewa da ikon Allah in kuma kana son canji ya kwanta maka kana zago buga shi ma za su kwanta ruwan zamzam suna da amfani kware da gaske aishe yasa a hadisin hadisin Imam al-Bukhari da ke cewa rahimallahu ummu Isma'il Allah ya cikin uwar annabi Isma'il lokacin da ta ta gina wannan ta tare wannan ruwan yace ba din da tayi wannan kokarin ba to da ruwan zamzam suke ka duniya baki daya sai Allah ya tsida su guri guda gari mai tarin albarka a hurin da in ka zo ka roki Allah ba shakka Allah ya karba Allah ya dace da mu yace to wa makastu bi makkata na zauna a garin makka muddatan tsawon lokaci ta'tarini adwa yace kuma rashin lafiya suna suna samu na ina haduwa da jarabobi na rashin lafiya shiwa shi ibn al-qayyim al-jawziya yake bada labarin kansa yace ni da kaina na zauna a wasu shekaru a garin makka wannan nayi fama da rashin lafiya masu dimbin yawa wala ajri tabiban kuma sai nayi nema ban samu magani ban samu doctor ba ba wani likita da na samu da zai kula da ni wala dawa kuma babu wani magani da aka nuna min da zan sha in warki babu doctor kuma babu magani kuma gashi yana fama da ni da rashin lafiya sai yace fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha yace abun mamaki sai in zauna in karanta wa kaina fatiha da ita nake wa kaina magani ce duk rashin lafiyar da ya taso min ina karanta fatiha da iko Allah sai na ga na warki duk rashin lafiya da zai taso min in na karanta fatiha to sai na gana sai na gana warki kuma ai ya faɗa a cikin littafin sa madarijus saliki yake cewa al-fatihatu ala shifa'ain fatiha tana da waraka guda biyu tana waraka guda biyu yace shifa'ul qulub tana maganin zukata kuma wa shifa'ul abdan tana maganin jiki gargar jiki yace ita fatiha tana maganin duk wani rashin lafiya na zuciya hasada ce ita ce zalunci ne cin hanci da rashawa ne son saban Allah ne duk wata matsala ta zuciya girman kai ne da duk abin da ya shahi matsala ta zuciya yace ita fatihan tana warkar da shi sannan kuma duk wani rashin lafiya na gangar jiki dake hana wa mutum motsi ita ma fatiha tana tana warkar da shi yace kaseeran ma asma'u shaykh al-islam ai kaseeran ma asma' shaykh al-islam yace so diwa nake jin malamin musulunci cewa da ibnu taymiya yana faɗa yace iyyaka na'budu tadfa'ur riya yace kaga karanta iyyaka na'budu yana tunkude yana maganin riya yi dan wani ya yaba ka mutun ya dinga karanta iyyaka na'budu wannan magani da yake hanawa mutun yi dan wani shi yaba ai kaga riyan matsala ce ta ni ta zuciya to maimaita wannan ayar malaita yana magance ka da yin aiki da wani yaba sai ce wa iyyaka nasta'in kuma tadfa'ul kibriya fadin iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako yana tunkuɗe girman kai yana hana mutun ya zama to me mai girman kai kaga ashe wannan mashin lafiya ne me mai girman gaske sai ce ihdinas siratal mustaqim kuma shifa'un minal jahl ihdinas siratal mustaqim tana warkar da mutun daga jahilci ce yasa ai kadimi saboda girman fatihan nan fa a kullun so sha muku mutu yake kan da a sallah kuma ga hadisin a karara annabi sai yake ce wani sahabi yace zan karantar da kai wani abu mafi alkhairi a rayuwa muka yawata sai manzo Allah kamar annabi zai fita yace kafin mu fita ga cikin masallacin nan zan karantar da kai wani abu mafi alkhairi a rayuwa annabi zai fita sai ce ya annabin Allah kunce za ku kanta da ni abin da yake mafi alkhairi sai annabi ke cewa ai nace fatihatul kitab as-sab'ul mathani yace al-tafi tafi duniya da shi fatiha malaman tafsir suka ce fatiha gaba fatiha nan gaba daya ta dunkula duk ma'anar alqur'ani baki daya duk ma'anar qur'ani a cikin fatiha alqur'ani gaba daya an yi resume kin shi ne a cikin fatiha a aya bakwai gabaɗe ƙur'anin gabaɗe wannan aya 6,600 nan gabaɗe an dunkule su a cikin aya guda bakwai duka ya ɗauke ta ɗauke wa'annan ma'anar ƙasa ya Allah ke cewa ƙasamtu salata baini wa baina ibadi na raba sallah tsakanina da da bawana a ga kana faɗa kuma Allah zai faɗa girma al'amarin kenan ko da kuma wannan ba ibnu al-qayyim ba anan tawo ma mujarrab wannan fatiha mun gwada magani da ita kuma wallahi da ikon Allah an samu waraka ban mantawa mantawa watar malam jabir dan dana da dan dana khalifa yana fama da yawan masassara da rashin kullum ana likita malam sai ta kai sai ta kai na na kusa tsora hannu saman kai kai a ƙarshe na karanta adda'u wadda wa nace to abinda za a kawo a karanta mai Fatiha da bakwai da yaqini daga lokacin har yanzu ban ta saki kai shi likita ba wallahi har yanzu ba saki kai shi likita ba ba suka ce duk yaron da yake fama da irin irin zawo mata na misali ko kuma irin a ci dan waye na wahal da yaro malan samu ruwa farare tis eh wayannan ruwa na famfo budo su ka zauna da ikhlasi ka karanta mai fatiha guda bakwai ka bashi ya sha kai wanka an huce wannan matsalar sai dai akwai wani zancin kar wani zancin ba dai shi ba wannan an huce shi eh kai ko yaro bai fa'inta karatu ai kaga yaro bai fa'inta karatu to ka dinga karanta mai fatiha eh fatiha ka dinga karanta masa fatiha zazzabi mutun yake yana yawan mai sara karanta masa fatiha cikin ruwa ya dinga sha ko ya karanta mu kansa fatiha alal aqall so buku ka sha kai ana ma son kullu ka dinga karanta ba kanka fatiha guda buku ka dinga sha zaka dinga ji in ka karanta zaka ji wani nishadi da wani karfi a tattare da kai Allah ya samu dace mala yake cewa fa ara laha ta'siran ajiba sai nake ganin mamaki tasirin wannan abin mai ban mamaki duk wannan shin lafiya in ya taso magani na guda babu wani paracetamol ba wani amoxicillin babu wani ido ba dukkan su ba da alaka da su yace kawai fatiha nake karantawa kuma fa arala hatta asiran ajiba sai in ga mamaki sai in ga tasirin ta mai ban mamaki fa kuntu asifu zalika liman yashtaki alama yace da haka na kasance ni ma babban likita in mutun yazo min da rashin lafiya sa da radadin ciyo sai na ce masa je ka karanta fatiha wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an kuma diyawa daga cikin su suna warkewa da marmaza da gudu suke warkewa kaga sha yanzu biya yanzu ko sai fatiha Allah ya samu dace malace walakin hahuna amrun yanbaghi tafattun la sai dai anan a ƙarshen wannan jawabin akwai wani al'amari da ya kamata mu hankalta wa huwa shine annal azkara wal ayat annal azkara wal ayat wal adiyya allati yustashfa minha يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية أن الأذكار cewa azkar wuridi da ake yi da kuma ayoyi da addu'o'i da ake karantawa wanda ake yustashfa biha da ake yin ake neman waraka da su wa yurqa biha kuma ake yin ruqya da su hiya fi nafsiha shaf nafi'a a cikin karan kansu wa'annan ayoyin addu'o'in suna masu amfani kuma shafiya suna masu warkarwa sai dai walakin tastadi qabulal mahal tana da buƙatar a samu karbuwa daga wanda ake wa karatun ashe bira za a karanta maka qur'ani in a zuciyarka ba ka yarda ba cewa zaka warke to ba zaka warke ba in an kar duk alarmomin ta wasu taru su karanta maka shi in bakis baka sa a ranka cewa ba zaka warke to ba zaka warke ba shine ake cewa qabulul mahal wanda za a karantar ma za a karanta ma to ya samu karbuwa cewa tabbas wannan waraka ce sannan kuma wa quwwatul himmatil fa'il wa ta'thirihi har yau wanda zai yi karatun shi ma a samu watan karfin himma da kuma tasirin abun ya zamanto akwai ikhlasi a zuciyarsa ba tuwa tuwa bace ake nihi a'a ana nihin Allah subhanahu wataala kuma ana nihin taimako a cikin al'umma to sai a samu a samu biyan bukata a ciki malaka fa mata takhallafa shifa'u kana li da'fi ta'thiril fa'il aw li adami qabulil munfa'ili a duk lokacin da aka karanta alqur'ani ko kuma aka karanta wata addu'a da manzon Allah ya ce aka karanta za a warke sai kuma warakar tatta'azzara ba a samu biyan bukatar warakar ba to malaci ɗayan biyu ne a duk lokacin da kaga kai karatu wa kanka ko ai ma karatu ko ai ma wani karatu to abun bai yi tasiri ba bai samu biyan bukata ba to ka sa kanka cewa abu guda biyu ne in ma ya kasance li da'fi ta'siril fa'il ya kasance wanda yake yin ruqyan wanda zai karatun to yana da raunin tasiri a aqida yana da yana da rauni a bangaren aqida an yi abun ba dan Allah ba manufashi ba Allah bace aw li adami qabulil munfa'il ko kuma wanda ake wa karatun bai karbi abun a matsayin magani ba ko mun fahimta a duk lokacin da mutum zai karanta alkur'ani da niyyar waraka daga rashin lafiyar da yake fama da ita kuma sai ya ga qur'anin bai warkar da matsalar ba to ɗayan biyu ne malam yake cewa ko ya kasance wanda yake karatun to akwai rauni ta tare da shi domin akwai wanda ko sun yi addu'a Allah baya karba akwai akwai mutanen da ko sun yi addu'a Allah baya karba daga take akwai wanda yake cin dukiya haramun duk wanda da ci dukiya haramun yayi addu'a Allah ba zai karba ba Allah ba zai ba zai karba ba ina fatar mun fahimta to dan haka ko kuma shi wanda ake wa karatun ana bara ana karo wani ana sai kaga sai akwai masu masu hada biyu sai a zo gun malaman ruqiya ta za a yi karatu kuma da koce har ya kuma ga wasu turare na su bintu sudan an ka masa an tayi wajen wayancan masu aiki wayancan bokaye sai a ce ai magani dan magani hako ne haka suke ta magani hako ne ba sai inda za a yi tuntube da shi ba sai a tada magani da wancan wancan mai ruqyan zai ruqya wancan kuma bokan zai kawo nashi sai a takuda to kaga irin wannan ba za a warke ba ko an yi ba za a warke ba sai dai malamin ruqyan ta wahala ya sai ya gaji ya bari sai ya gaji ya bari saboda mi shi wanda ake wa karatun bai kudurtawa bai sanya a zuciya bai da yakinin cewa in aka karanta zai warke shi kuma alqur'ani yana buƙatar ka baiwa Allah confidence ka samu fika da Allah cewa in akai za a dace in akai za a dace mali yake cewa awlimani in qawiyin ko kuma wani abu ne dai wanda ya hana wanda yake da mai girman gaske fihi yamna an yanja fihi dawa wanda ya hana maganin ya tasiri ko shi wancan malamin ko kuma wanda ake ma karatu ko kuma dai akwai wani abu har yau na uku kenan malam ya ƙara abu na uku wanda zai sanyawar karatun ko an yi ba zai tasiri ba kama yakunu zalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyya kamar da ke kasancewa a cikin haka take kasancewa a cikin magani irin alhissi irin wannan na confirme ko akwai lokacin da mutum a ce maka mai kibiya na maganin ciyon kai kuma ga sha ciyon kai bai doke ba a ce maka amoxicillin na maganin mura sai ga shanya plaquette biyar kun baka daina tararata ba kaga ai akwai akwai dalili tayi akwai matsala a cikin wannan wurin to haka shi ma malike cewa haka tana faruwa ko a addini akwai wannan haka allikitance ma take take kasancewa a haka fa in fa in adima ta'thiruha qad yakun li adami qabul at-tabi'ati li zalika ad-dawa idan aka sa aka citura na samun tasirin maganin bai maganin bai tasiri ba kuma da ce kad yakudu li adami alqabul tabi'a ta yi saboda karbar dabi'a na cirkin mutunan bata karbi wannan maganin bane ko rashin lafiyan da ake warkewa wannan maganin bai dace da shi ba ko kun fahimta idan aka samu irin wannan matsalar to tasirin magani bai a sha magani bai yi amfani ba ko ba a Qur'ani ba to ma ce ta yi wata kila dabi'ar rayuwar mutunkin bata dace da wannan maganin bane bata da sai a canza sai a saki sabon sai a saki wani magani malace wa qad yakunu limani in qawiyyin yamna'u min iqtida'i asrihi take iya kasancewa limani in saboda wani abu da yake hanawa qawiyyin mai karfi wanda yamna'u min iqtida'ihi min iqtida'i asrihi yake hana bayyanar tasirin maganin wataƙila akwai wani abu mai karfi wanda yake hana bayyanar tasirin maganin fa inna at-tabi'ata idza akhadhat ad-dawa'a biqabulin tam kana intifa'u al-badn bihi domin dabi'a ta dan annabi adam ta rayuwa idan ta magani ya karbi dabi'ar mutum to sai kuma ya warke da izinin Allah subhanahu wataala sai gurgudan yadda maganin ya karbi ya karbi mutum yanzu wani misali wani zai iya shan fara ya warke ko da fali shi da shi bai tabo ci fara ba wani shi kuma sai ayi sai ya sha fara kuma bai ta bai ɗabi'arsa ba ta karɓi wannan maganin ba sai ta kai da a yi masa allura wani kuma sai a yi allura maganin bai karɓe sa ba kuma sai an ta yi mi sai an ta yi serum to hauhawar kenan ɗabi'ar ta iya tasirin maganin iya tasirin ɗabi'ar irin ɗabi'ar mutum take haka a ƙur'anin ma in za a yi mutum karatu ko zai wa kansa karatu kusan mutum yana yi kansa karatu wannan shi ne makarasa cikin al'umma so eh mutun yana makansa karatu mutun da kansa yake makansa karatu ba gashi ba ibnu qayyim cewa u'aliju nafsi u'aliju nike wa kaina da kaina magani nike warkar da kaina da kaina kaga zama ka ce kai a'a ana buƙatar ka dinga wa kanka kanka kami karatu domin musamman irin duniyar zamanin yanzu da min shari hasidin idan hasa suka yawaita min shari hasidin idza hasadi azan wani ko sabuwar hula ka dora akanka wallahi sai yaji babu dadi are hula wannan tabbas ko ita ka dora sai yaji ba dadi to balantana ka canza ka canza mota kuma ka ƙara amarya kuma ga ta hikayo umara agar wakallahu ai dai dole a sa maka lezi eh wannan dole sai ka dinga wa kanka karatu kuma idan ka ji kasala ta a kasan akwai lokacin da mutum zai ta fama da kasala sai ka rasa menene ka rasa baka jin dadi a jikinka wallahi alama ce ta cewa idanun mutane suna akan ka daga cikin alamatul ayn alama ta kambu ta idanu shine mutun ya yawaita jin kasala kaji ko da shi kai cikin kasalan da kake baka jin dadi to alama ce ta cewa ai uba sun saka gaba akwai bukatar ka tashi kai wa kanka garkuwar kirki tsakaninka da su kuma zan sai ka je wajen mai ruqiya ba a'a kai da kanka zaka iya karanta zaka iya karantawa wa kanka kai addu'a kuma ka warke ba gashi ba annabin Allah ce ba wani rashin lafiya da zai kawo mutun ya kama inda ke masa ciyo kace bismillah urqika min kulli shay'in yudhika Allah yashfika ba fata da ya samu lafiya ba babu shi hadisi ne ingantacce yanzu ai da mun maganin yana tasiri ne da imanin mutanen yanzu ka dibi irin shekarun baya uwayenmu da kakanninmu in mutun ya ji mu in mutum ya je malam Muhammad ba san tahiya Fasima ba a te wata likita a gina zaka ga an nemo wani imbu imbu haka wani bayan garin ko ko ko abin nan kashi ne ko na ko na akuya ko kuma na na saniya shi za a sanya ma jimu jimuwar ko kuma da ikon Allah an wuce wurin haka ne ko ba ga bane an kare an kare in ciyan ciki ne fa kawai masana na da kafa kaza a kama kawai a mutsuka kawai an wuce wurin an warke an warke saboda suna da yaƙini ne to mu ɗan bana ba ko ba ma da yaƙini in ba duk an zo an gwada jini ka baka da yaƙini shi yasa kullun to tare su ba ta rawa da mutane yaƙinin ne ba mu da azuciya ba mu da yaƙini yaƙini shine mutane suka rasa shi kuma ana Allah yana son mutum mai yaƙini ka zama to kana da confidence ka da tika da Allah subhanahu wataala a taɓa ba da labarin wani bawon Allah da yake gurin ya tafi aikin hajji yana roƙon Allah kada Allah ya karɓi rayuwarsa bai je aikin hajji ba yana zaune kawai sai aka zo da sabon cewa an biya wa akramaka Allahu aikin haji yayi sujudu shukri ya gode wa Allah subhanahu wataala an shirya yayi ban kwana da kowa an zo a rikwar za a daga jirgi ake jiran za a daga malam lalabawa da yake sai rasa babu passport babu visa ba passport babu visa to bagarde ne ya san qur'ani sai ya juya kawai ya zauna yace rabbi inni maghlubun fantasir rabbi inni maghlubun fantasir Allah ɗan uba suna so su ga baya garan Allah ka kawo agaji haka ya zauna malam yana maimaita wannan ayar yana zaune sai aka dade su ta baya sai mika hannu ya ce mu komin Allah ya turo ka wannan yaqinin kenan mu komin Allah ya turo ka yaqini kawai shine muka rasa Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu malike cewa fa inna at-tabi'ata idha akhadhat ad-dawa'a biqabulin tam tamin kana intifa'ul badn bihi bihasbi dhalika al-qabul dabi'a ta dan annabi adam idan tarka mu magani ta tarki maganin cikakkiyar kamuwa ya dace da da maganin to sai kuma a samu cirewar rashin lafiyar a jikin mutum gurgurdan yadda shi magani ya kama jikin mutum wakadhalika alqalb malati haka shi ma ita zuciya idza akhadha ruqa wat ta'awiz biqabulin tam kana lirraqi nafsu nafsu nafsu fa'alatun wa himmatun mu'thira athara fi izalati dawa malati haka shi ma zuciya zuciya idan ta kama ruqya idan ta kama karatu da kuma at-ta'awiz neman tsari kasan kake wasa da ta'awiz irin karanta falaki da nasi in ka tashi da sahi karanta karanta uku da yamma ka karanta uku ikhlas uku ko a'udhu bi kalimati llahi tamma uku to da ikon Allah ko wani shedani azumi ga sai dai ya kalle ka ya huce ba abin da za su yi manzon Allah ya faɗa ba abin da za su yi rike azkar abu ne mai muhimmanci kware da gaske wata wani sahabi yake zaune a ƙarshe wata itaciya sai kunama ta ta halbis ta cije sa sai aka bai manzon Allah labari sai ce to da ɗayan ku zai ce a'udhu bi kalimatin lahi tama min sharri ma khalaqa so uku a wuni ba ƙwarin da zai cutar da shi a duniya ko ko ya ganka sai dai ya barka amma mu yanzu kawai mutum ta ya muke sai ga malam jami ba mu addu'a ga mutum baya azkar kuma waso yake zaman to wani abu a gaba turidun najaha wa lam taslik masilakahu inna as-safinata la tajri ala al-yabasi akwai nushai da ke cewa kana son ka ka dace a ce kai ne kun baka mu hanyar zama wane ba yace inna safinata la tajri ala al-yabsi jirgin ruwa baya tafiya saman kwalta ko yana tafiya jirgin ruwa baya tafiya saman kwalta wallahi almusta'an to haka shi ma zuciya idan ta kama abinda ake cewa arruqa karatu ko kuma waton ko kuma tofi wa ta'awiz da kuma neman tsari bi qabulin tam zuciyar ta kama abun ta hanyar da ta kama shi kamu na gaske wa kana liraqi nafsul fa'ala wa himmatun mu'thira kuma wanda zai yi karatun ya kasance shi na da rayuwa wanda take tana da take da ikhlasi da yaqini da imani da kuma himma karsashi mai tasiri asara fi izalati da malci da ikon Allah zai yi amfani wajen gusar da rashin lafiya da mutum yake yake fama da ita ashe a karkashin wannan sai kai alamatul istifham to me yasa yanzu ake kai mutane ruƙe kuma ba a warkewa in dai mutun ya fahimci karatun nan zai iya baiwa kansa amsa haka ne me dalilin ake kai mutane a ta amsa kudin mutane a ta juga mutane kashi kuma ba su warkewa da ana mun ba kashin ba ake so a sha qur'ani ake so a karanta hmm shine kawai da man babu ta'asiri ba a sanya abun ba a cikin zukata to malai yake cewa ku ƙara malar jabir a kusuran kace wa kadhalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbab malati haka ita addu'a haka ita addu'a min aqwal asbab tana da cikin mafi ƙarfin sababi fi daf'il makruh a cikin duk wani abu na mummuna addu'a wani garkuwa ce sababi ne wani cause ne wanda yake tunkuɗe dukkanin wani wani abun ki wa husulul matlub kuma take sanya mutun ya samu abin da yake nema walakin qad yakhtalifu anhu athruhu sai dai malace kai wani lokacin fa tasirin abun yake yake sabawa tasirin abun yake sabawa imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna da'ala du'a la yuhibbuhu la yuhibbuhu Allah lima fihi min al'udwan aw wa imma li dha'fi alqalbi wa adami iqbalihi ala Allah malace ko ya kasance an yi addu'ar amma ba ta da ta kuma warakar ta gagara ko mutum ya ta roƙon Allah Allah ya biya masa wasu bukatu su sai ga addu'ar har yanzu dai Allah bai karba ba shi yasa wani magabaci yake cewa na taba yace na taba shekara 20 ina roƙon Allah abu guda tsawon shekara 20 kullum ban gajiyawa saboda na sa a raina wannan addu'a da nake yi ibada ce ko Allah bai bani abin da nake so ba to a matsayin bautar Allah nake yi yace shekara 20 ina addu'a shekara 20 to mu yanzu da mutun ya fara so yake wai ya fara kasuwanci yau ya fara Allahumma Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban sai ga shago ya cika ko kuma Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima alladaka ya fara ya fara tafsiri ba haka abun yake ba ba haka abun yake ba abun abun bitadarruj ne kullu shay'in bitadarruj etap par etap ne to ai shi manzo Allah ai ba ka kai tsaye aka ce kawai ya fara wa'azi ba sai aka ce yayi karatu sannan aka zo marhala ta wa'azi sannan aka ta jihadi ko haka aka ji Allah ya datar da mu to yace imma li da'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a la yuhibbuhu Allah ta yi wata kila addu'ar da kake roƙon Allah da ita Allah baya son ta ta yi addu'ar da kake yi Allah baya son ta ya kasance akwai wani zalunci a ciki misalin mutum ya ya roƙa ma wani halaka mutum ya roƙa ma wani halaka ko kuma a sa zalunci kana son kai ba bake Allah shi ba mu sa'a kuma akan kudin mutane kaga wannan Allah ba zai taimake ka akan wannan ba duk abin da yake zaman to na zalunci ne to Allah subhanahu wataala ba zai kama wannan abun ba ko kuma raunin zuciya in zuciyar mutum na da rauni in zuciyar mutum na da na da rauni kaga wannan karfin zuciya abu ne da ake da bukatar duk mutum ya sifanta da shi musamman ma namiji shi ya sanya mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta rasu bayan sun dawo daga ziyarar kabarin mahaifinsa in ji wasu malaman tarihi kamar da Muhammad bin Abdul Wahhab ya kai a cikin sirarsa suna saman hanya da ta kwanta tana cikin jiya tana tana fama da rashin lafiya sai ta kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karamin yaro tace ya Muhammad kun rajula Muhammad zan namiji wannan karatu ne nami na zuciya ka zanmi ka zan namiji ai wata ran taba tashi bam ta taba tashi a Madina malam Jabir a garin Madina bam ta tashi sahabbai kowa ne kowa yake ta ta gina ba wanda ya fito dan ajima ga manzon Allah sallallahu ya dawo saban doki ko sirdi bayan yace ku je kawai an kare mu kuma Allah kawai an yi deja an yi regulating situation kin an kare kawai an wuce wurin saboda shaja'a tawa ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam to raunin zuciya bane wanda ba a da bukata ka zama to kullun da karsashi kaka zauna kullun kai da'if kace ai Allah ce wa khuliqal insanu da'ifa ba nan ake ba shi ba ake ni wa khuliqal insanu daban kuma ka zamanto kai ka zamanto cikin maza kullu a dinga barin ka baya asa wani ko tafiya fa wannan kawai kullun sai kala kala kala kala kamar mai tsohon ciki ba ku za ki tare da shi ana buƙatar mutum ya zamanto da da shaja'a ita kanta addu'a in kana da yaqini a zuciyarka abin yafi yafi tasiri jama'a me yasa kaga mutane suna tahiya libi dan Allah me yasa kaga mutane suna barin mutum ya bar mata ta mutum amarya wata uku amarya wata uku mutum ya bar ta ya bar babansa ya bar mamansa ya bar danginsa ya tafi saboda yana da yakinin yace can za a yi ana mi ku ba da amsa da kanku ana samuwa ina ba a samu ana tafiya to ita ma kanta zuciyar in ka san in ba a yakini da Allah ba to ko ka roƙa ba za ka samu ba Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya abin da muka fara daidai zama to gaskiya Allah ya ba mu ladasa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna bai subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa muna addu'a ta alkhairi wa duk mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna akwai dalibai ilimi da dama a wannan hurin suna wasu suna kan mataki na jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amuransu akwai ƴan kasuwa da dama anan Allah subhanahu wataala shiga cikin kasuwancin su wasu ma ba sa da sana'a Allah kai ke barawa Allah ka ba su mai karfi karfi Allah ka ba su mai karfi karfi wani kuma bukatarsa da ya samu ya angonce ya Allah ka ji tausayin sa Allah ka ji tausayin gabrayen Allah ka aurar da su Allah ka ba su mata na gari bi rahmatika allati wasi'at kulli shay su ma mata su nan suna ta fama da gwabranci dan sun fi ku damuwa wallahi matan sun fi mazan damuwa a wannan zamanin dan na sha fada cewa da yana da musulunci ya karantar cewa mace ta aurar da kanta to ina jin yanzu malam Muhammad ta yanzu kai goma Allah ya sanya albarka muna ƙara addu'a da wannan mai wannan masallacin Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara wa dukiyarsa albarka ya tsare zuriya baki daya bi subhanahu wataala shiga cikin al'amuranmu akwai dan uwa malam Ismail da muke gabatar da karatuka da shi mace tana fama da jin jiki Allah ya bata lafiya Allah ya sanya kafara mu dake da lafiya kuma Allah ya ba mu ikon aiki da lafiya da ya ba mu Allah subhanahu wataala ka kare mu da rashin lafiya na zuciya Allah ka kare mu da rashin lafiya na zuciya ka kare mu da rashin lafiya da gangar jiki bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته